الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar juma'a 21 ga watan rabi'ul akhir hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina 1443 wanda ya dace ma 26 ga watan 11 shekara ta 2021 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna aljami'us sahih na ashekul imam abu abdullahi muhammad bin ismail al-bukhari rahimahullah ba laifi kafin darasi na yau idan da tambayoyi suna iya gabata na'am hadisin da yake mai eh shi abin da shari'a ta zo ta yi hani mumini ya bayyanar da al'aurar shi ga wanda bai halatta bai ga al'aurarsa shi amma kai kadai aka ɗaice a cikin ɗaki ko a cikin kewayen gida ba laifi ba ne ba ka bayyanar da wani ɓangare wanda yake na al'aurarka amma ba al'aura ba mugalla ba ma'ana kamar cinyarka to wannan a cikin ɗaki kai kaɗai ko a zagayen gida ba laifi ba ne ka bayyana domin hadisin da wani sahabi Allah ya ƙara masa yadda yake tambayar manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce ya rasulallahi al'auranmu menene za mu iya bayyanawa menene za mu iya ɓoyewa manzo Allah ya ce masa ihfaz aurataka illa min zawjika aw ma malakat yaminuk manzo Allah ya ce masa ka kiyaye al'aurarka kar ka bari wani ya gani manzo Allah ya ce in banda matarka ko abin da damarka ta mallaka na kuyanga baiwa an gane ko kaga wannan nassi ne akan baya halatta mumini ya bar wani bangare na al'aurarsa wani ya gani in ba waɗannan da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya toge. don haka kuma ya tabbata daga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama cinya al'aura ce. gane ko baya halatta mumini ya bayyanar da cinyarsa ga wani don haka wannan sai ka sanya shi layin sharaɗin ƙwallon ƙafa ga muminai in za su motsa jiki ya zamanto tufafin da za su sa ya rufe cinya bayyanar da cinya haramun ne an gane ko al'aura ce to tare da cewa wasu daga cikin malamai sun tafi akan cewa cinya ba al'aura ba ce ba a hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi kishin gida a cikin gidansa ya daga kafarsa cinyarsa a bayyane abubakar allah ya kara masa yadda ya sallama ya nemi a bashi izinin shigowa aka bashi izini ya shigo maza Allah sallallahu alaihi wasallam yana kunce bai dai gyara zamansa ba cinye shi a bayyane ana nan ba da jimawa ba umar Allah ya kara masa yadda shi ma ya zo ya sallama ya nemi a bashi izinin shigowa aka bashi izini ya shigo manzon Allah yana kan halinsa ne bai canza ba ana nan sai ga Usman Allah ya kara masa yadda ya sallama shi ma ya nemi a bashi izinin shigowa aka bashi izini kafin ya shigo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ja gyautansa sai ya rufe cinyarsa sai aka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aka ce masa yaya haka abubakar ya shigo baka gyara zama ba umar ya shigo baka canza ba kuma yanzu usman zai shigo ka ja ka rufe maza Allah sai yake cewa ala astahayi mimman tastahayi minhul mala'ika au kama qala maza Allah yace yanzu ba zan ji kunyar mutumin da mala'ikun Allah suke jin kunyar shi to a shahid dai wannan hadisi da shine wasu malamai suka kafa hujja akan cewa cinya ba al'aura bace haka hadisin da Anas dan Malik ya rawaito wanda abu dalha Allah ya kara masa yadda maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya goye shi a kuturin wato raƙuminsa ranar yakin khaibar shine yake cewa cinyar maza Allah sallallahu alaihi wasallama ta fare cinyata tana gogar cinye shi to amma al'imamul bukhari Allah ya ji kansa babi na musamman yayi kuma shi wannan hadisi na alfakizu aura baya kan sharaɗin al'imamu bukari amma cayi shi ne ahwad mutum ya kiyaye don karkaje ka fada cikin saɓani hadisi ne sahihi alfakizu aura don haka kasancewar kenan in kana kaɗaice a ɗaki ko a cikin filin gida ba laifi ba ne baka yawo daga jeren wando amma na kabari wani ya ga cinyarka ko ɗanka ne baya halatta haramun an gane ko iya kawai wanda za ka iya bayyana ma cinyarka su gani daga matarka sai wadda take kuyanga shine kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a wannan hadisi yace ihfaz aurataka illa min zawjika aw ma malakat yaminuk ka kiyaye al'aurarka kar ka bari wani ya gani manzon Allah yace sai dai matarka ko abinda damarka ta mallaka na kuyanga na'am wai watanni masu alhurma wai musulmi suna jihadi in sun kama sai a tsakaita a ubangiji ta'ala tuntuni ya fada yas'alunaka an shahril harami qitalin fihi قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون don haka wannan su a jahiliya ne suke tsakaita yaƙi ga wata wanda yake mai alhurma an gane ku don haka ubangiji ta'ala muminai ya halitta mana gaba ɗaya a cikin kowane wata indi jihadi ne to wannan abu ne wanda Allah subhanahu wata'ala ya shar'anta ba maganar in watanni masu alhurma sun kama a tsakaita wannan shi ƙetare iyaka ne a cikin shi haramun gwamnati kamar yadda ubangiji ta'ala yake faɗa a can da ya ce inna iddata shuhuri inda Allahi suna ashara shaharan fi kitabillahi yawma khalaqa samawati wal arda minha arba'atun hurum ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين سيتي إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليوادئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين da haka ubangiji ta'ala ya ba mu'minai izini wa qatilul mushrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffa babu bambanci game da wani wata mai alhurma ko wanda yake ba shi da alhurma amma ku mu'minai ku ba waɗannan watanni alhurma kar ku sake ku zalunci kawunan ta hanyar ƙetar dokar Allah a cikin waɗannan watanni saboda laifin yana girmama a sababin wato girman lokacin da alhurmarsa darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna dai cikin kitabu bada'il khalq wato littafin da ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato game da farkon halittar halittu wacce halitta ce farkon halittar da Allah ya halitta daga cikin halittu bayani ya gabata ita ce al'arshi gadan sarauta na Ubangiji subhanahu wa ta'ala bayan halittar al'arshi sai alƙalami kamar yadda nassi na hadisi ya tabbatar tare da cewa malamai sun yi saɓani wasu suna ganin alƙalamin ƙudura shine farko daga cikin halittun Allah subhanahu wa ta'ala wannan kasancewar wato awwaliya ce wadda take nisbiya shine malamai suka ce in an danganta an lura da abin da ake rubutu da shi to alƙalamin kudura shine na farko amma a cikin halittu gaba ɗaya al'arshin ubangiji subhanahu wata'ala ita ce farkon halitta sannan bayan ita bayan alƙalamin kudura sannan kuma sai sammai bakwai ubangiji subhanahu wata'ala ya halicce su don haka akwai wani hadisi wanda ake danganta ma jabir Allah ya kara masa yadda na cewa wai ya tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama menene manzan Allah ya ce ma wai jabir ka san menene farkon abin da Allah ya halitta daga cikin halittu jabir ya ce Allahu wa rasuluhu alam manzan Allah ya ce masa nuru nabiyika hasken annabinka wannan hadisi ne maudu hadisi ne na ƙarya kirkira shi aka yi kuma waɗanda suka kirkiri wannan hadisi wai su ba su wadatu ba da abin da Allah ya faɗa a cikin alkur'ani da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa hadisai da ayoyi waɗanda suke nuna daraja da girma da martaba ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa shine fiyayyen halitta a duk halittun da Allah ya halitta babu halitta mai daraja mai matsayi mai martaba mai kwarjini abin Allah subhanahu wata'ala sama da annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam duk ba su wadatu da waɗannan ayoyi da waɗannan hadisai sai sun kirkira abin da ba shi ba don haka wannan hadisi ne maugu kuma ya ci karo da wannan hadisi farkon abin da Allah ya halitta ita ce al'arshi a magana mafi rinjaye sannan alƙalamin ƙudura bayan shi sannan kuma sammai bakwai to shi ne suke rawaito wata ƙissa ta ƙarya cewa wai jibrilu alaihi salam wai yana cewa manzana sallallahu salama wai kanansa kamar yadda suke kisa wai manzana Allah ya ce wata rana abin sai wannan kinshi sai ce ma jibril ya ce lokacin da Allah ya halicce ka a gabas baka ga wata tauraro ya ce na ganta wadda ta yi shekara dubu kaza ta koma ina ta yi dubu kaza ta koma ina ne ta yi dubu kaza ta ko ya ce to aini ne to duka waɗannan share-share ne an gane ko farkon halitta da za a tambaye ka menene farkon abin da Allah ya halitta daga cikin halittu al'arshi sannan mai alƙalamin ƙudura sannan sai mai sannan sammai bakwai kamar yadda hadisi na cikin sahihu muslim maza Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ubangiji ta'ala ya rubuta duk abin da yake nihin kaddara ma halittunsa kafin ya halicci sammai da kasai da shekara dubu hamsin a lokacin nan tuntuni al'arshinsa yana kan ruwa tuntuni al'arshi yana kan ruwa kuma kar mu manta hadisin da ya gabata a farkon wannan babi wanda hadisin safwan ibn muhriz daga imran ibn husayn wanda lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake bayani ga su mutanen yaman bayan su banu tanim ba su karbi wannan albishir manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa kana Allah wa lam yakun shay'un ghayruhu sai ya ce wa kana arshuhu alal ma'i al'arshinsa ya kasance akan teku akan ruwa sai ya ce wa kataba fi zikiri mahalla kulli shay'in a wata riwaya thumma kataba sannan ubangiji ta'ala sai ya umarci alƙalami da rubuta duk abin da zai wakana har zuwa kiyama fi zikiri a cikin allahul mahfuz sannan sai ya ce wa khalaqa samawati wal arda sannan ubangiji ta'ala sai ya halicci sammai bakwai wato da kasai bakwai da aka halicci saman bakwai sannan daga baya aka halicci kasa kamar yadda can cikin suratu fusilat ubangiji subhanahu wata'ala ya mana bayani dalla dalla game da halittar sammai da kasai to a darasi da ya gabata mun tsaya ƙarshen wato babi na biyu a ƙarƙashin wannan littafi baban da ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da sammai halittar sammai bakwai wannan kasai bakwai bayani ya gabata malin ya zo da aya wadda take tabbatar da cewa yadda Allah ya halicci sammai guda bakwai ɗaya kan ɗaya to haka ita ma ƙasa Allah ya halicce ta bakwai ce ɗaya kan ɗaya Allahu allazi khalaqa sab'a samawati wa min al-ardi mithlahunna yatanazzalu al-amru bainahunna لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما shine malam sai ya zo mana da hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man akhadha shay'an min al-ardi bi ghairi haqqihi khusifa bihi yawm al-qiyamati ila sab'i ardina manzon Allah yace duk wanda wato ya karbi wani abu na ƙasa ba tare da haƙƙinsa ba ta hanyar zalunci mazan Allah ya ce za a juyar da ƙasa da shi ƙasa ta juye ya nutse wato sai ya yi nutso zuwa ƙarƙashin ƙasa ta bakwai wani iya zubilla a hadisi na farko daidai da ɗani ɗaya manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana mana ɗani ɗaya na ƙasa idan mutum ya yi ci a kan zalunci to ga irin hukumar Allah ya tanada masa a ranar kiyama wanda riwayun sun tabbatar da ukubar kusan kala-kala ce na daga cikin ukubar Allah zai sanya ƙasa ta tsage ya nutse a cikinta sai ya yi nutsen da ya je ƙarƙashin ƙasa ta bakwai wata riwaya ta tabbatar cewa za a kallafa masa sai ya tona tun daga doron ƙasa har zuwa ƙasan bakwai sai ya tono wannan ƙasar kamar yadda muka yi bayani a yinin da babu diga babu fantarya babu filo babu barmil duk wani abin rami abin tuna babu shi da me zai tona da hannun shi zai tona da harcen shi zai ringa tona ƙasa sai ya tar da ƙarƙashin ƙasa ta bakwai gaba ɗaya iya gwalgwadon faɗin wurin da ya zalunta to gwalgwadon ƙasar da zai tono karka yi tsammanin cewa in ya tono ƙasar an gama wannan ƙasa gaba ɗayanta da ya tuno kuma za a rataya masa a wuya idan an rataya masa ina zai je da ita zai zo da ita filin alkiyama idan ya zo da ita filin alkiyama ba ajewa ba zai yi zai ci gaba da tsayuwa yana ɗauke da wannan ƙasa har a kai lokacin da aka rabe hukunci tsakanin bayi 'yan aljanna suka yi dama allah ya sanya mu a cikinsu ‘yan wuta suka yi hagun zuwa wuta Allah ya kare mu. Wannan shi ne gwalgwadon duk wanda ya yi zalunci na ƙasa, don haka ka sanya wannan cewa zalunci na ƙasa kabira ne daga cikin kaba'ir, babban laifi ne daga cikin manyan laifuka. To wannan wanda ya ci ɗani ɗaya tak, ina ga wanda ya ci metir guda, ina ga wanda ya ci karan wani, ina ga wanda ya ci gonar wani. ina ga wanda ya ci karukan jama'a akan zalunci ka san ba naka bane kayan jama'a ne aka danne ina ga wanda ya kashe titi ya saida ya saka kudin aljihu ina ga wanda ya matso ya matse titi to duk wanda ya ci iyaka daidai da ɗani ɗaya manzon Allah ya ce ga sakamakon shi a ranar kiyama Allah ya kare mu za mu tashi babi na gaba alal musannifu rahimahullahu ta'ala babun fin nujum wa qala qatada huwa ibn di'amata as-sadusi al-basri wa laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bi masabiha ay khalaqa hadhihi an-nujuma li thalathin ja'alaha zinatan lis-samaa'i ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها فمن تأول فيها بغير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به وقال ابن عباس رضي الله عنهما قوله هشيما أي متغيرا والعبد ما يأكل الأنعام والأنام أي الخلق برزخ أي حاجب وقال مجاهد هو ابن جبر الفافا أي ملتفة والقلوب أي الملتفة قوله فراشا أي مهادا كقوله ولكم في الأرض مستقر وقوله نكدا أي قليلا malam Allah ya ji kansa na faɗa wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo wato na faɗar Allah subhanahu wa ta'ala game da wato taurari an gane ko annujum jami'i ne na najim idan aka ce najim wato shine tauraro shine malam ya zo mana da faɗar ƙatada ibn di'ama as-sadusi al-basri ɗaya daga cikin manyan malaman hadisi kuma malaman tafsiri daga cikin tabi'ai shine yake faɗa game da faɗar Allah subhanahu wa ta'ala walaqad zayyana sama'a ad-dunya bi masabiha ubangiji ta'ala yace tabbas wato samar duniya mu ne muka kawatar da ita da wasu fitulu na musamman lafazin masabi jam'i ne na nisba ma'ana fitila me Allah yake nihi da fitulu a nan su ne taurari ado ne ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ma samar duniya wato da waɗannan fitulu don haka ba wanda yake gane cewa fitil wannan taurari ado ne ga sama sai wanda yake rayuwa a ƙauye musamman a daren da babu hasken wata kuma in kana so ka je bakin tauki kaga yadda za ka ga taurari suna haske suna kyalli suna sakin haske suna limsawa kuma hasken yana canzawa kala-kala kaga ya koma bula ya koma ja yadda ka san dai jere ne mai haka ne to waɗannan taurari ado ne ga samaniya ubangiji subhanahu wata'ala ya kawata da kuma wannan dalili ne wanda yake nuna kaɗaitar Allah subhanahu wata'ala da girman ƙudurarsa akan kowa da komai to shine katada ibnu di'ama as-sadusi al-basri da ya karanta wannan aya sai yake cewa khalaqallahu hadhihi an-nujuma li thalasin ya ce Ubangiji mai girma da ɗaukaka wato ya halicci waɗannan taurari ya ce saboda abu uku abubuwa ne uku wanda ba na hudunsu an gane ko hikimomi uku Ubangiji subhanahu wata'ala ya halicci wannan taurari saboda su farko ya ce ja'alaha zinatan lissamai Ubangiji ta'ala da ya halicci wannan taurari ya maida su ado ne wato ga samar duniya. Ado ne wato ga wannan sama ta kusa da mu wadda muke gani wadda muke gani ita ce ake kira as-sama'ud duniya. Sama mafi kusa ci kenan da doron ƙasa wadda muke hangowa samman bakwai ne. To amma wannan sama ta farko Ubangiji ta'ala ya kawatar da ita da taurari. abu na biyu sai ya ce wa rujuman lishayatina ubangiji ta'ala ya halicci wannan taurari wato domin jefe shaidani waɗanda suke masu ƙoƙarin satar maganganu na mala'iku domin su jefa a cikin kunnan masoyansu su ne wato 'yan dabo da bokaye sai ya ce wa alamati yuhuta dabiha kuma Allah ya halicci wannan taurari a matsayin alamomi ne wanda ake shiryuwa a gane inda aka dosa ga matafiya a cikin sahara a cikin duhun dare da masu tafiya a cikin zurhin teku ba sa gane inda suka dosa illa ta hanyar taurari kawai abu na farko an gane ko kafin mu idasa faɗar tasa ko kuma duk da cewa sai ya ce famanta awwala fi hali gairi zalika duk wanda ya fassara waɗannan taurari bi gairi zalika ba da wannan abubuwa uku da aka ambata ya ce akhba ya kure ma ta farki hanya wannan ya kuskure ma ta farki madaidaici wa aba a nasibahu kuma ya tozartar da rabansa a makomarsa lahira wata kallafa ma la ilma lahu bihi kuma ya dora ma kansa abinda ba shi da sani gaba da shi an gane ko wanda hadisin yana cikin musnad na abdubun humaid wanda a ƙarshen hadisin akwai ziyada yake faɗa shi katada yake cewa wa inna nasan jahalatun bi amrillahi jahalatan bi amrillahi wa inna nasan jahalatan bi amrillahi ya ce wasu mutane jahilai wawaye game da al'amarin Allah ya ce kada a hada su fi hazihin nujumi kahana ya ce sun farar da bukanci game da waɗannan taurari suna faɗa man garasa bi na jami kaza kana kaza wai duk wanda ya dasa icce a lokacin da tauraro kaza ya hudo to iccen zai zama kaza wa man safara bi najmi kaza kana kaza duk wanda yayi bulaguro a lokacin da tauraro kaza ya hudo bulaguransa zai zamanto kaza ma'ana zai samu sa'a ko kuma wanda yayi bulaguro a lokacin tauraro kaza ba shi da sa'a zai tabi a cikin bulaguransa sai yake faɗa yake cewa wala amri yace na rantse da ubangiji na yace ma minan nujumi najmun yace babu wani tauraro daga cikin taurari illa wa yuladu bihi at-tawil wal qasir face akan haifi dogon mutum a cikin tauraron kuma a halicci a haifi gajere wal ahmar wal abyad akan haifi jan mutum kuma a haifi wanda yake fari wal hasan wad damim a haifi wanda yake mai kyakkyawa a haifi kuma wanda yake mummuna yace waɗannan taurari da wannan dabobi da kuke gani da wannan tsuntsaye yace gaba ɗaya ba su da sanin komai game da wannan al'amari na gaibu an gane ko kenan a nan idan muka tsaya muka kalli wannan asar na katada faɗa ta farko da ya ce ja'ala hazinatan lissama'i waɗannan taurari da Allah ya halicce su hikima ta farko Allah ya halicce su ne saboda su zamanto ado ga samaniya haka ya faɗa wa laqad zayyana sama'a duniya bi masabiha an gane ko kuma haka can ubangiji ta'ala ya faɗa a cikin suratul hijr walaqad ja'alna fis sama'i burujan wa zayyanaha lin-nazirin haka in ka koma cikin suratul safat haka ubangiji ta'ala ya faɗa da sauran ayoyi waɗanda sun wuce a lissafa wannan ita ce hikima ta farko taurari da Allah ya halitta ado ne ga samaniya kamar yadda muka yi bayani abin da yake hanawa waɗanda suke rayuwa a cikin birni su gane to illa kasancewar wannan wuta ta lantarki amma duk wanda yake rayuwa a ƙauye ya san da cewa taurari ado ne ga samaniya yadda suke kyalle sannan hikima ta biyu sai ya ce warjuman lishayaɗina don jefe shaidanu kamar yadda ubangiji ta'ala ya faɗa a can cikin suratul hijr illa man istaraqa as-sam'a fa atba'ahu shihabun mubin haka a cikin suratul safat illa man khatifa la khatifa fa atba'ahu shihabun saqib wanda ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama lokacin da ana zaune da sahabbai a cikin wani dare mashi ya wuce an gane ko wannan wuta da take wucewa a cikin sama manzan Allah sai ya tambaye su me kuke faɗa in kun ga wannan suka ce a to mu abin da muke faɗa cewa idan ka ga wannan mashi to an haifi wani mai daraja ko kuma wani mai daraja ya mutu ya bar duniya maza Allah ya ce a ya ce shaidanu ne idan Allah subhanahu wa ta'ala yana nihin zartar da wani al'amari a doron ƙasa yakan yi wahayi ga jibrilu alaihi salam idan ya faɗa ma jibrilu alaihi salam mala'ikun da suke cikin saman bakwai sama ta bakwai sai su tambayi jibrilu alaihi salam me ubangiji ya faɗa wanda in suka ji wannan ƙaran wahayi gaba ɗayansu mala'iku sukan suma kamar yadda ubangiji ta'ala ya faɗa a can cikin suratu saba hatta idza fuzza an qulubihim qalu ma za qala rabbukum qalu al-haq wa huwa al-aliyyul kabir gaba ɗayan su suke suma saboda girman Allah subhanahu wa ta'ala kuma wannan yana nuna mana girman wahayi inna sanulqi alayka qawlan saqila idan sun farfado sun dawo cikin hayyacin su farkon wanda yake dawowa cikin hayyacinsa shine jibrilu alaihi salam idan ubangiji ta'ala ya isar masa da wannan wahayi mala'ikun saman bakwai sai su tambaye shi me ubangijinmu ya faɗa sai ya ba su labari ma za ƙala rabbukum ƙalul haq mala'ikun sama ta shida sai su tambayi mala'ikun sama ta bakwai su kuma mala'ikun sama ta biyar su tambayi mala'ikun sama ta shida har a zo wannan sama ta duniya mala'ikun da suke cikin wannan sama ta farko idan suka tambayi mala'ikun sama ta biyu suka faɗa musu to a lokacin nan su shaidanu sukan ɗaya haukan ɗaya haukan ɗaya har sai sun je sama ta farko su yi ƙoƙarin satar wannan magana ta mala'iku lokacin da su mala'ikun sama ta biyu suna ba sa mala'ikun sama ta farko labari sai su yi ƙoƙarin satar menene Allah yake nihin zartarwa a ban ƙasa shi wancan shaiɗanin na ƙarshe wanda ya ji wannan magana yana satar wannan magana kai tsaye sai ya jefa ma na ƙasa da shi shi ma sai ya jefa ma na ƙasa da shi shi ma sai ya jefa ma na ƙasa da shi sai su watsu idan suka watsu wani abu daga jikin tauraro wani bakin wuta ba tauraron ba ne gaba ɗayan shi yake cirowa a wani abu ne mai kamar bakin wuta an gane ko wa anna lamasna sama a fawajadnaha muli at harasan shadidan wa shuhuba to a lokacin nan wannan abu idan ya ciro yakan bi wannan shaidani wanda ya saci magana ta mala'iku ya bi shi sai ya ƙone shi ɗayan da wanda ya tsira da wannan faɗa daga cikinsu su shaiɗanin da suka saci wannan shine yakan je ya jefa a kunnen boka amma kafin ya jefa wannan gaskiya ɗaya da ya sato sai ya gauraye ƙarya ɗari ba ɗaya kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa yace don haka wani lokaci in boka yayi faɗa take dacewa in ta dace wannan magana da aka sato aka jefa masa to wannan bokayen da suke aiki da shaiɗanu to shine anan yace warjumal lishayatin kamar yadda yace wa laqad zayyana samaa ad-dunya bi masabiha wa ja'alnaha rujuman lishayatin hikima ta uku sai yace wa alamatin yuhtada biha kuma Allah ya halicci taurari ya sanya su alamomi ne wanda ake gane inda aka dosa wato a sababinsu masu tafiya a cikin sahara a cikin duhun dare musamman a wancan lokaci da babu busala shine busal a wancan lokaci da babu ba sa sanin cewa gabas suke yi ko kudu suke yi ko arewa suke ko yamma suke yi sai ta hanyar taurari haka waɗanda suke tafiya a cikin jirgin ruwa a cikin teku a cikin yanayi na dare ba sa gane gabas suke yi ko yamma ko kudu ko arewa sai ta hanyar taurari shine ubangiji ta'ala ya faɗa a cikin suratul an'am wa huwa allazi ja'ala lakum an-nujuma litahtadu biha fi dhulumatil barri wal bahr qad fassalna al-ayati liqaumin ya'lamun to haka a can cikin suratul nahl wa alamat wa bin najmi yahtadun to shine anan yace wa alamatin yuhtada biha kenan waccan aya da take cikin suratul an'am da wadda take cikin suratul nahl suna tabbatar da hikima daga cikin hikimomin da Allah ya halicci taurari don su zamanto alamomi ne wanda matafiya a cikin duhun dare cikin sahara ko cikin teku su gane inda suke dosa wa alamat wa bin najmi hum yahtadun afaman yakhluqu kaman la yakhluq afala tadhakkaru sai yace faman ta'awwala fiha duk wanda ya fassara wani abu fiha game da taurari bigairi zalika ba da wannan ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa uku malam ya ce akɗa tabbas wato ya kuskure ma tafarki madaidaici ya saki layi an gane ko ya saki layi na ubangijinsa ya kama layi wanda yake na shaidani wa a ba a nasibahu kuma ya tozartar da rabansa na makomansa lahira me yasa saboda kasancewar yayi da'awar ilimin da ba shi da shi wanda kuma da'awar wannan ilimi yana kafirtar da mutum ya fitar da shi daga addini shine don haka anan da shi malam yace akhta wa adaa nasibahu wani daga cikin magabata shine al-imam ad-dawudi Allah ya ji kansa sai yake cewa wannan fada ta katada ibnu di'ama fada ce kyakkyawa yace illa kasancewar fadarsa da yace akhfa'a wa aba'a nasibahu yace fa innahu qasara fi zalika ya dan takaita yace bal qa'il zalika kafir duk wanda ya faɗi wani abu in dai ba waɗannan abubuwa uku to ya kafirta ya bar musulunci ibn hajar Allah ya ji kansa ya ce a ya ce kafirci ba zai ayyana ba akan wanda ya faɗi haka sai dai in wato ya danganta faruwar wani abu cewa wannan tauraron shine ya kagi abu kaza kamar yadda daman ilimin taurari wanda suna amfani ne game da tahiyar taurari da motsawarsu tauraro kaza ya koma wuri kaza ya koma wuri kaza duk wanda aka haifa a lokacin tauraro kaza da yahudu zai zamanto ma'azirci ne a rayuwarsa ba zai sha wahala ba wanda aka haife shi a cikin tauraro kaza zai zama matsiyaci mawahalci a rayuwarsa in ka shuka itaciya a lokacin tauraro kaza za ta zamanto kaza haka dai suke yin kaza cewa tunda tauraro kaza ya hudo bana akwai kaza bana akwai kaza abu na alkhairi ko abu wanda yake na musiba wanda yin hakan da'awa ce ta ilimin gaibi don haka ai shine yace wata kallafa ma la ilma lahu bihi ya kallafa ma kansa abinda ba shi da ilimi da shi wanda wannan kuma nau'i ne na bokanci ilimi na taurari an gane ko wai game da abubuwan da ke faruwa a ban kasa su masana taurari shine suke wannan lissafi kawai shi kenan sai su ringa ba da labarin abu kaza zai faru abu kaza za a yi abu kaza za a yi wanda wannan kwa ƙarya ce saboda sanin abin da zai zo nan gaba daidai da sai wani ɗaya wannan ilimi ne wanda yake banta da Allah subhanahu wa ta'ala Aisha Allah ikara mata yadda ta ce man za'ama annahu yukhbiru bima yakunu gadan faqad a'zama 'ala Allah ta'ala al-firya wallahu subhanahu wa ta'ala yaqulu qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah wa ma yash'uruna ayyana yub'athun hadisi ne sahihi aisha ta ce duk wanda ya raye cewa zai ba da labarin abin da zai zo nan gaba daidai da segon ɗaya ta ce wallahi ya yanki karya mai girma ya danganta ga ubangijinsa domin allah ya faɗa ƙulla ya alamu man fi samawati wal ardil gaiba illallah ce da su duk wanda ke cikin sammai bakwai na halittu da duk halittun da suke cikin ƙasai bakwai ba wanda ya san gaibu in banda allah abinda zai wakana ba wanda ya san da shi in banda Allah to gaya can ubangiji ta'ala ya faɗa ma kana Allahu liyadhara almu'minina ala ma antum alayhi hatta yamiza al-khabitha min at-tayyib wa ma kana Allahu liyudli'akum ala al-ghayb walakin Allah yajtabi min rusulihi man yasha haka ya faɗa alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtaba min rasul hanyar sanin gaibu hanya ce ɗaya ɗaya hanyar wahayi wahayi ku manzanni da annabawa Allah yake ba su ne suke iya ba da labari su ce kaza zai wakana ta ina suka san kaza zai wakana ta hanyar wahayin da Allah ya turo musu kuma in ka sa ido ka tsare abin zai wakana kamar yadda suka ba da labari domin yana daga cikin sifa lazima ga annabawan Allah shine asidik gaskiya kenan amma ko shi annabi ko shi manzo daga cikin manzannin Allah ko wani mala'ika daga cikin mala'iku ba sa tarayya da ubangiji subhanahu wata'ala game da sanin gaibi waka a bakin mai ita ta fi daɗi a can cikin suratul an'am ubangiji ta'ala ya ce da manzansa faɗa musu kulla a ƙulu lakum indi khaza'inul lahi wala a alamul gaiba wala a ƙulu lakum inni malak in attabi'u illa ma yuha ilayya qul hal yastawi al-a'ma wal basir afala tatafakkaru ce da su bazan ce da ku taskokin jin kai na ubangiji na abuna suke in ba wanda na ga dama na hana wanda na ga dama wala a alamul gaiba kuma ni ban san gaibu ba Allah ya ce ma manzansa ya faɗa cewa shi bai san gaibu ba to Allah ya ce manzansa ya faɗa shi ce ma jama'a shi bai san gaibu ba kai kuma ka zo ka ce manzan Allah ya san gaibu da kai da Allah wane ne zamu gaskata wa man asdaqu min Allah qila wa man asdaqu min Allah hadisa Allah ya ce ya faɗa da bakinsa bai san gaibu ba kai kuma ka zo ka ce wai ya san gaibu kuma haka ya faɗa a can cikin suratul araf qul la amliku li nafsi darran wala naf'an illa ma sha Allah walau kuntu a'lamu al-ghaiba lastakthartu min al-khairi wa ma massani yasu in ana illa nadhirun wa bashirun liqaumin yu'minun ce da su ni ba na iya mallaka ma kaina yayi wani tsanani ko kuma ije shi wala naf'an kuma ba na iya mallaka ma kaina janyo amfani ko mun kankantar shi sai abin da Allah ya so kawai sai ya ce walau kuntu a'lamul ghaiba inda a ce na san gaibu inda a ce na san gaibu a wannan kalma mai ta kunsa inda a ce na san gaibu kenan bai sani ba walau kuntu a'lamul ghaiba da a ce na san gaibu lastakthartu min alkhair da na yawaita ma kaina alkhairi wa ma masani su da duk wani tsanani da wata mugunta bata shahidi ba matsayina kawai in attabi'u illa ma yuha ilayya bana biyar komai face abin da aka yi mun wahayi hatta da mawaka a jahiliya ka koma cikin waƙe-waƙen su za su tabbatar maka cewa sanin gaiba abu ne wanda yake banta da Allah Zuhair ibn Abi Sulma al-Muzani a cikin a cikin mu'allaqasa yake cewa yake cewa wa a'lamu ma fil yawmi wal amsi qablahu walakinnani an ilmi ma fi gadin ani wa a'lamu ma fil yau yace na san abin da ke yau abin da aka yi a gabana wal amsi qablahu da abin da aka yi jiya wadda take gabanin yau na san da shi yace walakin ni an ilmi ma fi gadin ani ku san da cewa ni makahu ne game da abin da zai zo nan gaba ban san da shi ba kuma haka amrul kulsum at-taglabi shi ma a cikin mu'allaqarsa yake cewa wa inna gadan wa inna al-yawma rahanun wa ba'da gadin bima la ta'lamina wa inna gadan wa inna al-yawma rahan wa ba'da gadin bima la ta'lamina yace wa inna gadan yace abinda zai faru gobe wa inna al-yawma da abinda zai faru a yau yace wa ba'da gadin yace kai da abinda zai faru jibi yace wannan duka jingina ne ga Allah subhanahu wata'ala shi kadai ya sani babu wani dan adam da ya sani ko aljanna to don haka su masana taurari wai su labari ne suke badawa wai game da abin da zai faru a ban ƙasa wannan ko bokanci bokanci duk wanda ya yi ƙudurin cewa tauraro yana da wani tasiri game da abin da yake faruwa a ban ƙasa to wannan kuma ilimin shi wannan kin shi ya kai kafirci an gane ko don haka duk wanda ya danganta abu kaza in ya faru tauraro kaza ne to wannan kuma ya zama kafirci kwata-kwata mutum ya bar musulunci amma in ya ɗauki wannan tauraro a matsayin sababi ne to wannan kufurun ne duna kufur kafircinsa ƙarami ne wanda yake bai kai ba babban kafirci kamar yadda hadisin zaidi ibn khalid al-juhani Allah ya ƙara masa yadda hadisin da yana cikin sahihu muslim yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya mana sallar asuba a nan hudaybiya ƙarshen wato ruwan sama da aka kwana ana yi cikin dare da aka gama sallah manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai wujuyo ya fuskanto mu sai yake cewa a ta da runa ma za ƙala rabbukum shin kun san me ubangijinku ya faɗa zaid ibn khalid ya ce muka ce da shi allahu wa rasuluhu ala ya ce ubangiji mai girma da ɗaukaka ya faɗa bayina sun wayi gari kashi biyu akwai masu imani da ni akwai masu kafirce mu fa amma man qala mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi fa zalika mu'minun bi wa kafirun bil kawkab duk wanda yace an mana ruwa da kyautar Allah da jin kansa wannan shine mai imani da ni kuma shine mai kafirce ma taurari inji ubangiji mai girma da daukaka amma duk wanda yace wa amma man qala mutirna bi nau'i kaza wa kaza fa zalika mu'minun bil kawkab wa kafirun bi duk wanda yace an mana ruwa a sababin tauraro kaza ya hudo ya kama ubangiji ta'ala yace wannan shine mai imani da tauraro kuma mai kafirce mu haka suke faɗa cewa jabha ta kama yanzu kaga ruwa ya zo kamar yadda suke faɗa a ce ai utu ya kama daga utu ya kama ruwa ya zo utu baya zawa da ruwa ubangiji ta'ala shi yake zawa da ruwa kuma utu ba sababi bane ba na saukar ruwa an ka ɗauke shi a matsayin sababi wannan ya zama kafirci ne karami ku bari utu ya kama in utu ya kama ruwa ya zo ka ɗauke shi kenan sababi in ka ɗauke shi sababi karamin kafirci ne amma in ka ɗauki utkin shi yake zawa da ruwa to wannan kafirci ya zama babba kawai ta hanyar ba da labari kana iya ba da labari watan utu lokaci ne na saukar ruwa an gane ko lokaci ne na saukar ruwa amma ka ce in ya kama ruwa ya zo to wannan kafirci ne in ka ɗauke shi sababi ƙaramin kafirci in kuma ka danganta shi yake zawa da ruwan to kafircin ya zama babba shi ne sai yake faɗa shi ne ya ce wa ƙalabunu abbasin abdullahi ɗan abbas allah ya ƙara musu yadda ya faɗa game da faɗar Ubangiji ta'ala hashiman an gane ko a can cikin suratul kahab wadrib lahum mathalal hayati dunya kama in anzalnahu minas sama'i fakhtalata bihi nabatul ardi fa asbaha hashiman tazruhu riya shine yace ai mutagayyiran wato zaka ga ciyawar da tana tsanwa ta canza ta rikida ta yi baki ko kuma ta yi jajjawur daga jajjawur kuma ta koma baka sai ya ce wal'abbu kalima ta al'ab ubangiji ta'ala da ya ce wa faki hatan wa abba sai ya ce ma'anar al'abbu ma ya akulul an'amu abinda dabbobi suke ci don haka malaman luga suka ce lafazin al'abbu duk abinda ƙasa take tsurowa na tsuro wanda dabbobi suke ci ba 'ya'yan adam ba shi ake kira al'abbu ibn jarir al-tabari ya rawaito hadisi a cikin littafinsa na tafsir amma hadisi ne munkafi kamar yadda ibn hajar ya faɗa abubakar allah ya ƙara masa yadda wani lokaci an tambaye shi game da ma'anar kalima ta al'ab da ubangiji ta'ala ya ce wa faki hatan wa abba aka tambaye shi dangane da ma'anar wannan kalima abubakar allah yarda da shi sai yake cewa ayyu sama'in tuzillu ne wa ayyu ardin tuqillu ne idza qultu fi kitabillahi bighairi ilmi yace wace samaniya za ta yi mun rumfa wace ƙasa ce za ta ɗauke ni yace in har na faɗi wani abu game da littafin Allah ba tare da ilimi ba na yi gaban kaina na fassara wata aya ba tare da ilimi ba yace wace sama ce za ta murumfa wace ƙasa za ta ɗauke ni ina zan shiga ka gama gabatan kwarai wanda a yau kawai don tsabar jahilci da son wannan sai a tambaye ka abu ba tare da ka sani ba kuma wai ka fito ka faɗa nawa suke tafsirin suke fassara alkur'ani ba tare da wannan haka kawai wannan fa tsantsar tacaccen balarabe ne fa kuma balaraben ma ba ƙureshi ne fa wanda alkur'anin da yarensu ya sauka fa da yarensu na larabci kai ku larabcin ma koya kai kuma koyon ma baka koye shi ba kamar yadda ya dace shi kenan kawai wai dan kasan larabci wai ka zo kana fassara aya ta alqur'ani mutum yana fassara alqur'ani kuma ba tare da zuwa bai wurin malamai ya koya haka kawai wallahi babban hadari ne mutum ya fassara aya ta alqur'ani da ra'ayin shi ba tare da ka je ka koya ka san yaya wannan aya take yaya magabata suka fassara ta gashi dai kalima ce daya daya kalimar al'ab kamar yadda ibrahimu taimi yake cewa an tambaye abubakar game da ma'anar wannan kalima ta al'ab abubakar yake cewa wace samaniya za ta murrin fa wace ƙasa za ta ɗauke ni in har na faɗi wani abu a cikin littafin Allah ba tare da ilimi ba wanda dama Allah ya faɗa wala taqfu ma laysa laka bihi ilm kuma yana daga cikin laifi mai girma abinda Allah bai faɗa ba ka faɗa domin Allah ya hada da shirka abu daya qul inna ma harrama rabbi al fawahisha ma zahara minha wa ma batana wal isma wal baghy bi ghayri al haqqi wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sulqanan wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamun to shine anan yace wal abu ma ya akulul an'amu abinda dabobi suke ci kenan na ciyawa shine al'ab wal anam sai yace al khalq kamar da yace wal arda wada'aha lil anam kasa ubangiji ta'ala ya azata ne lil anam menene ma'anar anam shine al khalq ma'ana halittunsa lafazin barzakh da yace marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan sai yace ai haji shine shamaki abin da ya tsare tsakanin waɗannan teku guda biyu wanda yake mai daɗin ruwa da wanda yake mai manda ubangiji ta'ala ya hana su gaurayu da juna wata kudura ce ta ubangiji subhanahu wata'ala bainahuma barzakhun akwai wani shamaki amma shamakin idan mai dibi baya iya gano shi ka kalla ga ya teku ne biyu ɗaya mai ruwan manda ɗaya kuma ruwa ne wanda yake mai daɗi amma kuma a haɗa suke a idan mai kallo shine yace marajal bahraini yaltaqiya ne wanda suna haɗe a idan mai kallo amma bainahuma barzakhun tsakanin su ubangiji ta'ala yace akwai wani shamaki la bigiya ne ba sa ƙetare juna wani ya gaurayi da wani وقال مجاهد مجاهد ابن جبر الماجران عبد الله بن عباس yace alfafan wato lafazin alfaf da ubangiji ta'ala ya faɗa a can cikin wato suratul naba da yace wa jannatin alfafa alfafa sai yace ay multaffa wadda take mai yawan ganye ganyen ya sarke ko ina shine gonakai waɗanda suke alfafan mai yawan ganye shine multaffa sai ya ce wa gulub haka nan fadarsa da ya ce wa fakihatan wa abba wa hada'ika wa inaban wa qabba wa fakihatan wa abba shi ne ce wannan wa hada'ika guluba an gane ko sai ya ce wal gulub wa hada'ika guluban sai ya ce wal gulub shi ne ya ce wal gulub al multaffa shi ma ma'anarsa kenan wanda yake sarki mai yawan ganye faɗarsa da ya ce firashan da ya ce allazi ja'ala lakumul arda firashan was-samaa bina'an wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum cikin suratul baqara sai ya ce ai mihadan wato shine shimfiɗa an gane ko mihadan ai shimfiɗa Allah ya maida muku ƙasa tamkar shimfiɗa ku taka ku je duk inda kuke so ba ta nutsewa da ku kuma ba ta yi kaushi ba yadda ba za ku iya takawa ba ka kaulihi ya ce kamar faɗarsa da ya ce walakun fil ardi mustaƙarrun na gare ku a ban ƙasa mustaƙarrun matabbata an gane ku shine ma'ana Allah ya maida muku ita tamkar shimfiɗa ku rayu a kanta haka nan faɗarsa da ya ce na kida a can cikin suratul araf والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا والذي خبث لا يخرج إلا نكدا wato garin da ya munana ma'ana ƙasar da ta munana ubangiji ta'ala ya ce la ya kuruju ba ta fitar da wani tsoro illa na kida ai sai tsoro wanda yake ɗan kaɗan mara amfani an gane ko amma albaladu ɗayyib ya kharuju nabatuhu bi izni rabbi wannan misali ne Allah yake tsakanin mumini da kafiri muminai da kafirai muminai su ne suke da amfani kuma su ne suke amfanar da jama'a amma kafirai babu wani amfani tattare da su kuma ba sa amfanar da kowa su ne Allah ya kamanta da albal wannan wallazi khabusa albaladul wannan kenan albiladun wannan khabusa shine yace wallazi khabusa an gane ko albaladul khabis shine yace wallazi khabusa wanda ya munana la yakhruju illa nakida baya fitar da wani tsuro illa nakida sai dan kadan shine yace ai qalilan to wannan duka kalimomin malam ya zo da su ne wanda dai kawai istiradan ne amma tare da cewa abin da yake nihi game da abin da ya shafi halittar taurari dai a nan malam ya zo da faɗa ta kata da ibnu di'ama wadda take tabbatar mana wannan halitta ta taurari da Allah ya halicce su ya halicce su saboda waɗannan hikimomi wato guda uku babu sifati shamsi wal qamar qawluhu bi husban qala mujahid ka husbanir raha wa qala ghayruhu bi hisabin wa manazil la ya'du la ya'dwaniha qawluhu husban jama'atul hisab مثل شهاب وشهبان وقوله ضحاها أي ضوءها وقوله أن تدرك القمر أي لا يستر ضوء أحدهما ضوء الآخر ولا ينبغي لهما ذلك وقوله سابق النهار أي يتقالبان حسيسين وقوله نسلخ أي نخرج أحدهما من الآخر ونجري كل واحد منهما وقوله واهية وهيها تشققها وقوله أرجاؤها ما لم ينشق عنها منها فهو على هافتيها كقوله على أرجاء البئر وقوله أغقش وجنة أي أظلم وقال وقال الحسن هو ابن أبي الحسن البصري كورت تكور حتى يذهب ضوءها وقوله والليل وما وسق أي جمع من دابة وقوله اتسق أي استوى وقوله بروجا أي منازل الشمس والقمر فالحرور بالنهار مع الشمس وقال ابن عباس ورؤبا الحرور بالليل والسموم بالنهار يقال يولج أي يكور وقوله وليجا أي كل شيء أدخلته في شيء wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma mu ce na ayoyi na alkur'ani da hadisai waɗanda suke bayani game da sifa ta rana da wata shine malam ya zo mana da faɗar ubangiji subhanahu wa ta'ala a cikin suratul rahman بحسبان والشمس والقمر بحسبان قال مجاهد مجاهد ابن جبر yace ka husbanir raha wato kamar shine wato juyawar dutsen nika idan aka ce arraha shine dutsen nika shine ake kira tahuna an gane ko a larabci bahun shine a hausa ake cewa tahuna shine arraha wanda dutse ne wanda ake masa kofa sai a ringa zuba tsaba ta abinci a ciki to wannan dutsen sai a kulla ma kamar jaki wani abu sai ya ringa juya shi katon dutse ne yana kewayawa yana murgina wannan dutsen dutsen shi kuma yana nike wannan tsaba garin yana huta kuma ana zuba wuta shine ake kira arraha kenan kewayawa suke a lissafi kamar yadda ubangiji subhanahu wata'ala ya tsara musu tafiya shine bi husban shine yace ka husbanin raha kamar yadda dutsen nuka yake kewayawa yake zagayawa sai yace wa qala gairuhu wani daga cikin malamai na tafsir suka ce bi hisabin wa manazila wato suna tafiya ne a lissafi shine ma'anar husban an gane ko bi hisabin lissafi wa manazila da wasu masaukai da Allah ya tsara musu la ya aduwa ni ha wanda ba sa ketare ta har abada tun ran da Allah ya halicce su rana da wata Allah ya tsara musu tafiya kuma suna tafiya ne a lissafi akwai manazil wasu masaukai da suke sauka wanda ba sa ketarewa sai ya ce husban domin ma'anar husban shine jama'atul hisab ma'ana shine kenan wata jumla kenan ta lissafi shine husban kamar yadda in aka ce shihab sai a ce shuhuban taurari kenan an gane shine kenan ma'anar husban kenan jam'i ne na hisab sai ya ce wa duhaha fadarsa da ya ce wa shamsi wa duhaha ai dauha shine haskenta kenan hasken rana shine ubangiji ta'ala yake rantsuwa da shi an tudrikal qamara da yace la shamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara wala laylu sabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbahu shine yace ai la yasturu daw'u ahadihima daw al-akhar ma'ana an tudrikal qamara ɗaya daga cikin su baya suturce hasken dan uwan shi rana ba ta iya kare hasken wata gaba daya haka shi ma wata baya iya kare hasken rana gaba daya shi ne ce la yasturu bau'u ahadihima bau al'akar ɗaya daga cikinsu baya kare wato hasken ɗaya gaba ɗaya kenan in ma an samu kisifewar rana galibi wani ɓangare ne yake kisifewa munan in mun ga haskenta ya tafi to a wani wuri ba a yi shi ba don haka ai ana bayanin cewa za a yi kisifewar rana da yanki kaza yanki kaza yanki kaza a bangare kaza za su ga hasken ya tafi gaba daya amma wasu bangaren za su ga rabi wasu kuma dan kaɗan ne wasu kuma ba za su gani ba amma ne ya tafi yadda haskenta gaba daya a ce rana ta dishe wanda wata ne yake shiga tsakaninta da doron ƙasa an gane sai a sami kisifewa kamar yadda shi kuma kisifewar wata wato shi ne wato wannan kin wannan yake shiga tsakaninta shi wannan hasken wata kenan da wannan duniya take shiga tsakanin wata wato da hasken rana sai ya zamanto kenan wata ya samu dishewa to amma a ce ɗaya gaba ɗayansu ya tafi da hasken ɗaya gaba ɗaya shi ne a nan ya ce ma'anar kenan an tudiri kalkamara ai la ya suturo bau'o a hadihima bau al'akar sai ce wala yan baki lahu ma zalika kwata-kwata bai dace ba da su kamar yadda ya ce da shamsu yan baki laha an tudiri kalkamara walan lailu sabiqun nahar sabiqun nahar sai ya ce ai ya taɗala ba ne hasisai ne ko suna neman junansu wato da gaggawa idan yini ya yi an gane ko idan dare idan yini ya yi idan dare zai zo za ka ga yini a gaggauce yana famar ya naɗe kayansa ba tare da tantancewa ba kawai sai dai ku ga dare ya yi to haka idan dare ƙarshensa ya zo yini zai zo ba tare da dantancewa ba dandanan kawai sai ku ga alfijir ya keto kowanne yana neman dan uwan shi da gaggawa kawai lokacin yana yi sai kaga ɗayan ya tafi karasa ma ina aka kai shi wanda kudura ce ta ubangiji subhanahu wata'ala ya faɗa a cikin suratul araf inna rabbakumullahu allazi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma stawa 'ala al-arsh yughshi al-layla an-nahara yaqlubuhu حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين sai ya ce naslaku haka nan faɗarsa da ya ce naslaku an gane ko a cikin suratu yasin naslaku minhun nahara fa izahum muslimun shine yace ai nukriju ahadahuma min al-akhar mukan fitar da ɗaya daga cikin dan uwansa kenan daga cikin dare kawai sai kaga an zaro yini haske ya zo hakanan yinin in ya zo daga cikin shi kawai sai ka gani an zaro dare ya zo da zaran marice ta yi kawai sai kaga dare shine yake zauwa to wannan duka hikima ce ta ubangiji subhanahu wataala shine yace wa min ayatihi al-lailu naslaku naslaku minhu an-nahara fa idahum muslimun sai ya ce wa nujiri kulla wahidin minhuma kowane ɗaya daga cikinsu ubangiji ta'ala ya ce mu ne muke gudanar da shi an gane ko kamar yadda ya faɗa yake cewa wa shamsu tajri li mustaqarrin laha zalika taqdirul aziz al alim wal qamara qaddarnahu manazila hatta ada kal urjun al qadim da shamsu yanbaghi laha an tudrika al qamara wal layl sabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbahu sai ya ce wahiya faɗarsa da ya ce wahiya wani shakkati sama'u fahiya yau izin wahiya a cikin suratul haka sai ya ce wahayu ha menene raunin sama sai ya ce ta shakkuku ha tsatsagewa da za ta yi shi ne Allah ya ce wani shakkati sama'u sama ta tsage fahiya yau izin ita sama a wannan yini da alkiyama ke tabbata ubangiji ta'ala ya ce wahiyatu mai rauni ce kenan menene raunin tsatsagewar da take kamar yadda ya faɗa wa yawma tashaqqaqu sama'u bil gamami wa nuzila al mala'ikatu tanzila haka ya faɗa as-sama'u munfatirun bihi kana wa'aduhu maf'ula haka ya faɗa fa idan shaqqati samau fa kanat wardatan kaddihan haka ya faɗa idan samau shaqqat haka ya faɗa idan samau fadarat kenan menene rauni na sama da zai za ta kasance a ranar kiyama shine malam yace tashaqquha wato tsatsagewar da za ta yi sai yace arja'uha da yace wal malaku ala arja'iha sai yace malam ya shaqqa minha kenan bangaren da bai tsatsage ba to mala'iku za su kasance a gefenta a sasanninta lafazin arja jam'i ne na raja idan aka ce raja a bi ma'ana nahiya sai ce fahuwa alaha fataiha mala'iku za su zamanto a gefen sama kenan inda bai tsatsage ba a nan mala'ikun Allah subhanahu wata'ala za su kasance shine ce wal malaku ala arja'iha shine ce ka kaunika ala arja'il bi'r kamar yadda ake faɗa wato shine akan wato gefen rijiya sasanninta kenan sai ya ce qauluhu agdasha fadarsa da yace wa agdasha lailaha wa akhraja buhaha lafazin agdasha da lafazin janna da yace falamma janna alaihi lailu ra'a kaukaban qala hadha rabbi a can cikin suratul an'am sai yace azlama gaba ɗayan waɗannan kalmomi guda biyu ma'anar su azlama shine ya duhunta in kace agdasha bi ma'ana azlama janna bi ma'ana azlama kenan da aga dasha da janna dukkansu gaba ɗaya ma'anarsu azlama ma'ana ya duhunta sai ya ce wa ƙala alhassan alhassan ibn abil hassan albasri ya faɗa game da ma'anar faɗar allah subhanahu wa ta'ala idza shamsu kuwirat sai ya ce ai tukawwaru rana wato za a yamutse ta a lullube ta hatta ya zahaba bau'uha sai haskenta ya tafi gaba ɗaya za ta dishi domin lafazin kuwira an ciro shi ne daga attakwir attakwir shine allaf an gane ko ma'ana limke abu to rana limke ta za a yi a yamutse ta don haka naɗin rawani mai ake kiran shi kaurul imama attakwir shine ma'ana lullube abu ka ringa limka shi kana ɗora wani a kan shi to haka rana gaba ɗaya in kiyama ta yi za a lullube ta haskenta gaba ɗaya zai tafi sai kaskon kawai sai ce wallaili wa ma wasa fadar ubangiji ta'ala da ya ce ina rantsuwa da dare wa ma wasaka ai jama'a min dabba tattara duk wani abu wanda yake mai tafiya a ban ƙasa na ɗan adam da kwari da dabba in dare ya yi kowace dabba ko duk wani mai rai kwamar mafaka yake neman wurin kwanci yake shine yace wa ma wasaqa ai jama'a min dabba tattara duk wani abu mai tafiya a ban kasa dai sai yace ittasaka an gane ko ittasaka ma'anar ittasaka shine istawa da yace wallaili wa ma wasaqa wal qamari idza tasaka idza tasaka ai istawa shine wa'ana lokacin da ya daidaita hasken shi kenan ya cika daren sha hudu kenan ko daren sha biyar sai ya ce burujan faɗarsa da ya ce walaƙad ja'alina fis sama'i burujan wa zayyana halin nazirin a can cikin suratul hijr ai manazilu shamsi wal qamar abinda ake nihi da buruj wato sune masaukai na rana da wata wanda wata yana da masauki 28 ita ma rana tana da masaukai wanda Allah subhanahu wata'ala ya tsara mata sai ya ce falharur bin nahari ma'ashams shi harur shi ne zafi wanda yake kasancewa a cikin yini kenan tare da rana kamar yadda ubangiji ta'ala yake faɗa a can cikin suratu fadir shi ne yake cewa wannan wa ma yastawi al'a'ama wal basiru ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات shine yace wa ma yastawi al'ama wal basir makahu da mai gani ubangiji ta'ala yace ba sa daidai ba yadda za a yi wato a ce da mai gani da makahu sun yi daidai wala zulumatu wala nuru ubangiji ta'ala ya ce duhu da haske su ma ba sa daidai wala zillu wala haru ubangiji ta'ala ya ce inuwa da zafin rana ba sa daidai ma'ana misali ne ubangiji ta'ala yake sanyawa ba yadda za a yi mumini yayi daidai da kafiri don haka ya ce wa ma yastawi al-ahya wal al-amwat rayayi da matacci ba yadda za a yi su daidai mu'minai sune rayayi matacci sune kafirai to shine anan yace al-harur fal harur sai yace bin nahari ma ash-shams kenan a cikin yini zafi wanda yake tare da rana shine ake kira kenan al-harur wa qala ibn abbas wa ru'ba wato abdullahi dan abbas da shi da ru'ba wato sun faɗa game da alharur suka ce billahi alharur zafi wanda yake kasancewa a cikin dare su suka ce shine alharur amma wasamum shi kuma zafi wanda yake kasancewa a cikin yini an gane ko a cikin yini zafi wanda yake kasancewa a cikin yini shine asamu kenan in zafi ne na cikin dare shine alharur su a fadar abdullahi dan abbas da shi da ru'uba yuqalu ana fada kenan a fadarsa da yace yulijul layla fin nahari kenan lafazin yulij ayyukawwir shine ma'ana ya kallulluba kenan dare wato akan yini kamar misali abu ne wannan in ka zo misali wannan haske ne ka zo ka rufa wani mayafi a kansa a gan shi kenan ka rufe shi shine ma'ana kenan at-takwir shine yace wannan shine yace yuliju ayyukawwir kamar yadda can cikin suratul zumar yake cewa yukawwirul laila ala an-nahari wa yukawwirun nahara ala al-layl kenan shine suka fassara lafazin yulij wanda kalima ta yulij min al-ilaj ne al-ilaj bi ma'ana al-idkhal shigar da abu an gane ko dan haka an aka ce al-wuluj shine ad-dukhul waznan wa ma'anan sai ya ce yulish an yi kawir kenan da waccan aya ta cikin suratu zumar aka fassara ita wannan yulish kin kenan ba shigarwa ba ma'ana lullubewa yukawirul laila yakan lullube dare kenan da yake lullube dare da hasken yini wa yukawirun nahara kuma alallai sai ya ce walija da fadarsa walija shine can cikin suratul tauba ubangiji ta'ala ya ce am hasibtum am an tutraku walamma ya'lamu Allahu alladhina jahadu minkum walam yattakhidhu min dunillahi wala rasulihi wala almu'minina walija wallahu khabirun bima ta'malun shine yace walija sai yace kullu shay'in adkhaltahu fi shay'in dukkan wani abu da ka shigar da shi cikin wani abu shine ma'anar walija kenan shi ma dai daga ilaji ne an gane ko walija ai kullu shay'in adkhaltahu fi shay'in dukkan wani abu da ka shigar da shi cikin wani abu shine kenan walija hadisan da suke karkashin baban insha Allah sai darasi mai zuwa nan zamu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك